أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في قبدا كراتون ألفية بن مالك زام تاشي فصلنا كم وكأي وكذا ya kawo su ne saboda alakan su da babi na adadi ميزت الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما يتي ككاو و كم yayin da kam ɗin take zuwa istifhami da ke kam akwai istifhamiya wacce ake tambayan adadi da ita akwai alkhabariya wacce ake bayanin yawan abu da ita a nan yana magana ne akan kamtin idan istifhamiya ce tambaya ake yi da ita to ka yi ka kawo masa tamyizi da misli ma mai yasta ishirina irin tamyizin da ka ba wa ishirin ka riga ya ka karanta ishirin ana mishi tamyizi da mufradi ne mansubi za ka ce li ishiruna bakaratan ko li ishiruna jamalan to haka ne shi ma wannan kam na istifhami za ka ce kam bakaratan malakta ko ka ce kam na alan ishtaraita sai ka yi shi tamyizi mansubi kamar yadda ya ba da misali ya ce ka kam shaksan kamar ka ce kam shaksan sama tana tambaya ne a adadin mutane waɗanda suka ci jarrabawa ko suka ɗaukaka suka ci nasara daga sama ya sumu wannan tambaya ne bai ce kam ashkasan ba da jami kam shaksan da ifradi mufradi ne tamyizin kuma mansubi kamar yadda ake wa ishiru wa ajizan tajurrahu min mutmara إن وليت كان إن وليت كم حرف جر مظهرة يتي وأجزا تجره من ك كجوز كهلرت من دين من تيوى من وتشتكي تفتو وتشتكي قوية تكي مقدرة تكي قوية تي مسا جرة أما دشرتي أنا نسي زيو tamyizi na kam ɗin ya zamanto majururi da wani mujmar mahazufi mukaddar da sharaɗin in waliyat kam harfa jarrin muzahara idan kam ɗin ta bi bayan wani harfu jar wanda ya fito fili kenan a nan an samu harfi jar guda biyu harfu jar wacce take jone da kam din ta fito fili harfu jar kuma wanda yake jarran tamyizin kam din shi kuma mahazufi ne mudumar mukaddar a wannan lokaci za ka iya cewa za ka ce a bikam za ka ce bikam bikam ثمن اشتريته ko bikam dirhamin in ishtaraita aka ce bikam dinarin ishtaraita wannan baɗin ita ce wacce kam ɗin ta bi bayanta ta fito fili sannan dirhamin ko dinarin ɗin to majrurin ne wanda yake da bin mukaddara mahazufa mudmara kenan tamyizi na kam yana da halayya guda biyu asali zai zo mufradi mansubi a mufradi mansubi abu na biyu idan an jona wa kam din harfu jarri to za a ja'izi ne ja'izi ne a yi jarran tamyizin faɗin da wani yin mukaddara mahasufa mudmara a nan ya ce ma ja'izi ne domin ya nuna maka cewa zai yi duk da wannan badin ka yi nasaban tamyizin kamtin a kamtin kamar yadda yake da zai yi ka ce bikam dinaran ishtaraita ko bikam dirhaman ishtaraita duk da wannan badin saboda haka ne ce wa ajiz wa ajiz ka jawwaza kenan wasta'milanha mukbiran ka ashara aw mi'atin ka kam rijalin aw mara sannan nan yana ma bayani ne akan kam wacce take alkhabariya yace kam khabariya wasta'amilanha mukbiran idan kana so ka mayar da kam din khabariya kai amfani da ita kamar ashara kamar ashara aw mi'atin ko kamar mi'a mun riga mun karanta zaka ce ja'ani ashiratu rijalin tamyizin asharan ya zo jam'i kuma ya zo majruri kamar yadda muka kar mun karanta zaka ce ja'ani mi'atu rajulin tamyizin mi'a ya zo majruri kuma ya zo mufradi to kam din din ta zamo khabariya ita ce wacce take ba da ma'ana an yi abu so da yawa misali wa kam wa kam min qaryatin ahlaknaha ko wa kam min wa kam min qaryatin ahlaktuha yadda abu amin basri yake karanta suratul mu'minin shine yace wa kam min qaryatin yana nufin alkaryoyi da yawa wanda suka shuɗe a baya Allah subhanahu ta'ala yace mun halaka yana nuna yawan abin ne ba yana nufin tambaya bane to wannan kam din ana ce mata alkhabariya zaka ce zaka iya cewa zaka zaka iya tamyidinsa kaman ashara kaman ashara za ka iya tamyizinsa kamar miya za ka ce kakam rijali ko ka ce kakam mar'atin kakam rajulin kam rajulin kam rijalin kam mar'atin kam nisa'in za ka iya kawo mufradi za ka iya kawo jami anan ya ce mara ne ta hanyar nakali mar'a ta asalinsa au kan mar'ati to shine mar'a din akai nakalin wasalin hamzan din hamzanta zuwa ra sai aka cire ta sai zaman to mara mara ka kam ka ayyin wa kaza wa yantafi tamyizu baini aw bihi silmin tufi yace kamar kam yadda muka yi bayanin ta dinnan ka'ayyin da kuma kaza ka'ayyin da kaza suna da hukunci da muka yi bayani na kam amma ya ce wayan tasibu tamizu zaini zai yiwu wayannan ɗin su biyu ka'ayyin da kaza ɗin tamyizin su zai yiwu tamyizin su ya kasance masu biyu za ka ce za ka ce ka'ayyin za ka ce ka'ayyin ka'ayyin karyatan ko ka'ayyin dirhaman ko ka ce kaza dirhaman yadda ka faɗi na kam ku za ka ce ka ayyin karyati kaza kaza karyati to shi ne a nan ya ce wayantasibu tamyizu zaini au bihi silmin tusib ya ce ko ka mishi nasaba ka ce ka ayyin dirhaman kaza dirhaman au ko kuma ka hada mishi da min كأين من قرية كذا من كتابي yana da wajihi guda biyu za ka musu nasaba duka tamyizinsu za ka musu nasaba ka ayyin kitaban ko ka ayyin min kitabi kaza kitaban za ka ce kaza min kitabi to sik wannan jawabu sharti ne na sil au sil bihi min ko ka hada shi da min to si in ka hada shi da min to to za ka samu daidai ba kuskure iradi zai zamanto maka daidai ya zama kana da wajihi guda biyu kenan wannan wajihin guda guda biyu na farko na saba sannan kuma na biyunsa ta mishi jarra da da min al-hikaya wannan babi na hikaya ana yin hikaya da ayyu ana hikaya da kuma man da farko ya fara da hikaya da hikaya da ayyu abinda ake nufi da hikaya idan aka tambaye ka an san da za ka bayar ka gina shi akan tambayan da aka yi maka ba tare da ka gina sabuwar wata jumla ba yace ihiki bi ayyin mali mankurin su'ili anhu biha fil waqfi aw hina tasir kai hikaya da ayyu da ayyu kai hikaya da ayyu mali mankurin ay mastaqarra li mankurin abinda ya tabbata wa wata nasira su'ila anhu wanda aka yi tambaya a kai biha da ita ayyudin nakira ce suna ne nakira wanda aka yi tambaya da ita da ayyu to ka yi hikayan ka ɗaura a kan tambayan da za ka bayar ka ɗaura a kan tambayan da aka yi amma ya ce filwakfi wannan hikaya ɗin za ka iya yi mata a wakafi aushi na tafil ko a lokacin da yake wasal shine lokacin da ba wakafi ba a wajen nan guda biyu duka ja'izi ne kai hikaya da ayyo misali idan mutum ya ce maka ja'a rajulun ja'a rajulun sai ka ce ayyun ayyun in ya ce ra'aitu rajulan sai ka ce ayyan in ya ce ra'aitu rajulaini sai ka ce ayyaini ayyaini in ya ce ra'aitu rijalan sai ka ce sai ka ce ayyina in ya ce ra'aitu imra'atan sai ka ce ayyatan in ka ce ya ce ra'aitu jariyataini sai ka ce ayyataini ma'ana za ka duba irabin jumlar da aka yi magana a kai sannan kuma sai ka gina amsan da za ka bayar da wannan ayyudin a kan irabin jumlar da aka aka yi wannan tambaya ya ce ja a rajulun ayyun ayyun ko suka ce ja a rajulun ayyun ya zaidu in ka ce ayyun a wakafi ko ayyun ya zaidu a wasali saboda rajulun din marfu'i ne sai ka ce ayyun ce ra'aitu rajulan sai ka ce ayyan ko ka ce ayyan ya zaidu saboda rajulan din mansubi ne sai ka zo ka ce ayyan haka ce marartu bi rajulin sai ka ce ayyin ayyin da ke rajulin din majruri ne sai ka kawo ayyin din da jarra hakanan fi halatin wafi hakanan fi halatin wafi zai zo yi ma bayani cewa idan idan hikaya din da manne to ba a yin sa sai fi halatin wafi kamar da zai zai bayani a kai hakanan misali idan tambayar da aka yi tasniya ne za ka ce ce ja a rajulani za ka ce ayyani ayyani sai ya ce ra'aitu rajulaini zaka ce ayyaini a ce ja'a rijalun zaka ce ayyuna ayyuna in ka ce ja'at nisa'u zaka ce ayyatu ayyatu ce ja'at ja'at bintani za bintani sai ka ce ayyatani ce ra'aitu bintaini sai ka ce ayya ayyataini ra'aitu nisa'a ayyati haka nan dai za ka gina irabin wajen muzakkari da mu'annasi da tasniya da jam'i gaba daya za ka gina shi akan jumlar da aka yi tambaya a kai ko a wakafi ko a wasali an ce wakafi in ka ce ayyun ja'a rajulani ka ce ayyun shi ake nufi da wakafi ana an ce wasali ja'a rajulun za ka ce ayyun ya zaidu wanne mutum ne kai zaidu wanda ya zo din wanda ce ra'ayitu rajulan sai ka ce ayyan ya zaidu shi ne wasali in ka ce ayyan ko ayyun ka tsaya shi suke nufi da wakafi kenan wa waqfa nihiki mali mankurin biman wa nuna harrik mutlakan wa aki bi an yace wa waqfa ihiki ihiki wa haki waqfan ka yi hikaya a halin wakafi banda halin wasali mali mankuri ai mastakarra li mankurin abinda ya tambayan da ya zamanto na nakira biman da man yana nufi inda man ne za ka yi kayan to za ka yi kayan shi kawai da wakafi ne da wakafi ban da wasali in ka kawo wani abu a cikin kayan to za ka dawo da irajin naka ne ba za ka gina irajin kaɗan a kan irajin tambayan da aka ma ba misali idan mutum ya ce maka ja'a رجل جاء رجل جاء رجل مرفوع sannan kuma kace ra'aitu rajulan mansubi ne marartu bi rajulin marartu bi rajulin marartu bi rajulin shi kuma majruri ne ja'a rajulun zaka ce manu ra'aitu rajulan zaka ce mana maratu ga rajulin za ka ce ne ma'ana ka gina a kan irajin marfu'i mansubi majruri ne kina shi yasa ya ce ma wa nuna harrik mutulakan nunun din man din ka masa haraka wa ashbi an din yana nufin ka sa masa harfin maddi daidai da shi da ke ja'a rajulun rajulun din marfu'u ne sai ka fito da rufu'an rajulun din kace manu da ba ka ce manu ba sai ka sa wau ka ce manu ce ra'aitu rajulan rajulan da ke mansubi ne ba za ka ce mana ba sai ka ce mana ka sa alif kai ishba'insa ka ce marartu bi rajulin da ke majruri ne ba za ka ce mini ba sai ka ce mini kai ishba'insa shi yasa yace wa nuna harrik mutlaqan nunun dinnan kai masa haraka mutlaqan idan rufu'a ne a halin rufu'a ka kai shi ba'insa ka sa mishi damma a halin nasaba ka sa mishi fataha a halin jarra ka sa mishi kasara amma rufu'an za ka mishi ba'i da wau a nasaban a halin nasaba za ka masa ba'i da ali a halin jarra za ka mishi ba'i da ya sai ka ce manu ka ce mana ka ce menene وكل مناني ومنين بعد لي إلفاني ببنيني وسكن تعدي yace ka ce manani da manaini bayan an ce maka li ilfani bisnaini ilfani din tasniya ne bibnaini din ibnaini din tasniya ne ilfan tasniya ne marfu'i da alif sannan ibnaini tasniya ne majruri da ba to saboda haka idan aka ce ma li ilfani ko aka ce ma li gulamani ko li waladani sai ka ce manan sai ka ce ka ce manan manan haka ce kace kuma a ra'aitu ra'aitu bunaini ko ra'aitu rajulaini sai ka ce manayi manayi shi sa ya ce ma wasaccin ta'adili nunu ɗan tasniyan sai ka yi mishi sukuni a hali guda biyu fi halatin rafa'i aw fi halatin nasbi wal jarri idan mutum ya ce maka ra'aitu ja'a rajulani sai ka ce manan manan idan ya ce ra'aitu rajulaini sai ka ce manayi hakan ya ce marartu bi rajulaini nan ma za ka ce manayi kowanne za ka yi wa nunun ɗin sukun suka ce an yi sukuni wannan nunun ɗin ne domin a nuna cewa wannan ba tasniya ba ce ta asali ba tasniya ba ce ta asali tasniya na asali shine za a yi wa nunun ɗin kasara ja'a rajulani ra'aitu rajulaini marartu bi rajulaini nunun ɗin mai kasara shi yasa ya ce ma wasakin ta ta'adili wannan nunun ɗin ka yi mishi sukuni ta'adili za ka samu irabi da arabiya wanda yake daidai ko za ta daidaita wa kulli man kala a tabbintun mana wa nunu kabla talmusanna muskina yace ka gaya wa wanda ya ce ma a tadbintun wata yarinya ta zo sai ka ce mana mana asalinsa manatun manatun ka sa tasniya saboda bintun din mu'annas ne sai kai wakafi da ha da sukun ka ce mana wa nunu qabla tal musanna mustana idan kuma aka ce ma a tadbintani a tadbintani za ka ce mantan mantan shi yake nufi da nunun din da ya zo kafin ta ta na musanna din za ka nufi sukuni ba za ka ce manatan ba mantan ja'ad bintani mantan sannan kuma ra'aitu bintaini mantaini mantaini marartu bin marartu bi bintaini nan ma za ka ce mantaini ma'ana nunun ɗin da ta zo kafin ta na musanna a mu'annafi a wannan lokaci za ka mishi sukun amma a muzakari kamar yadda muka faɗa mutum idan ya ce kala rajulani ko ja'a rajulani za ka zo ka ce mana nunun ɗin ba za ka masa sukun ba mana hakanan ra'aitu rajulaini manayin manayin mana yi me yasa ba ka zan ku zauna kun karatu ni na za ka tafi baki na ba
in ka ce ja'a rajulani mana mana ra'aitu rajulaini za ka ce manayi marartu bi rajulaini manayin shi ma a muzakkari ba za ka yi wa nunu din sukuni ba a mu'annasi ne ja'ad bintani mantan رأيت بنتين منتين مررت بنتين منتين لما سيكي ونون دم نا نا تسنية مؤنث آه سكوني والفتح نزل يشي أما يوا نون دم تسنية مؤنث فتح دم يشي كدني misali idan mutum ya ce ja'ad bintani ka ce manatan wannan nazar kaɗan ne ala a arabiya gun larabawa sun fi faɗan mantan mai iskanin nunu nan walfatu na zurun wasilita wa alif domin bi isri za bi niswatin kalif wasilita wa alif ya ce ka sa ta da alif wanda ake sawa a jam'ul mu'annas salim biman kasawa man ɗin ta da ali bi isri bayan ai bi isri kaulika bayan an ce maka za bi niswatin kalif ai za kalifa bi niswatin ma'anar wannan jumla za ismul ishara ai haza kalifa ai alika bi niswatin wannan ma'ana ya allaku ya rataya a gindin mata kalifa bi ma'ana alika to idan mutum ya ce ma za kalifa bi niswati sai ka ce manat manat manat manat sai ka sawa man din alif da ta manat wa kul manuna wa manina muskina in kila ja qaumun li qaumin sutana yace ka ce manuna mana manun da sukuni in kila in an ce ma ja'a kaumun sai ka ce manun in an ce ma zahabtu li kaumin sai ka ce mani yayi ne min babin laf wan nashar ja'a kaumun manun li kaumin mani ya kawo ni a an saritin lafi wan nashar ne futana din jam'i ne asalinsa futana futana'a فطنا على وزن فعلا وإن تصل فلفظ من لا يختلف yace idan ka kawo shi a wasali ma'ana bayan ansan da ka bayar sai ka kawo ko ka kawo wani abu a wannan lokacin lafazin mandin ba zai safa ba misali idan aka ce ma ja'a rajulun za ka ce man ya zaidu man ya zaidu za ka ce man ya zaidu a wannan lokaci man ɗin ba zai canji ba saboda menene ka kawo wani lafazi daga bayan ya zaidu da ka faɗa ra'aitu rajulan man ya zaidu marartu bi rajulin man ya zaidu saboda ka yi wasalin man ɗin da wani abu daban hakanan ra'aitu rajulaini man ya zaidu gaba daya zaka kawo man da lafal gida wa nadirun manuna fi nazmin urif yace kadan ne yana zuwa kadan ne manuna yana nufin wa manuna nadirun fi nazmin urif a wani lazumu a wani wa baiti na shahidi wanda ya zo yace wannan wanda aka sani wannan shi kadan ne yana zuwa ne kawai a wake baikin an riga ya an san shi malaman nahu sun san shi shi ne a taunari fakultu fakultu manuna antu anan ya kamata da ke ya ce antu ya ce man antum ne ya kamata ya fata amma ya ce manuna antum saboda mene saboda menene saboda a nan an kawo antum a gaba to ya kamata lafazin man ɗin kar ya canza wal'alamati yannahu min ba'di man in ariyad min atifin bi hattaran yace alam shi ma kai mishi hikaya bayan man amma bayan man za ka kawo sunan alam ɗin bayan man in ariyad min afishin bi hattaran idan amma ta ta kadaita ta kadaita ma'ana ba a kawo harful ataf a haɗe tare da ita ba idan ba a kawo harful ataf a haɗe tare da ita ba a wannan lokaci za ka yi hikayen alam misali a ce ma ja'a zaidun sai ka ce man zaidun ce ra'aitu zaidan sai ka ce man zaidan من زيدا هكا شيء جاء ذاك شيء ذاك شيء جاء ابن ذاك شيء جاء الزيدون جاء الزيدون sai ka ce malis zaiduna haka ma'ana za ka gina irajin akan wancan irajin da ya gabata man ɗin za ka kawo tare da suna alami wanda za ka gina iradinsa da iradin wannan jumla da ta gabata sharaɗinsa shi ne ya kasance babu a tafi inda za ka ce ja'a zaidun wa amrun ja'a zaidun wa amrun ja'a zaidun wa amrun to za ka ce man zaidun wa amrun ra'aitu zaidan wa amran zaka ce man zaid zaka ce zaka ce zaka ce man zaidun wa amrun ma'ana zaka gina shi a irabinka saboda mene ne kai aka gida ciki ka an kawo har fata amma in ismi ne kwaya daya ja'a zaidun man zaidun ra'aitu zaidan man zaidan marartu bi zaidin man zaidin amma ja'a zaidun wa amrun to ba zai ja zaidun wa amru sai dai ka ce man zaidun wa amru ba ka ce man an ka ce man zaidun wa amrun ko ra'aitu zaidan wa amran sai ka ce man zaidun wa amrun marartu bi zaidin wa amrin man zaidun wa amrun za ka gina shi akan irabi na jumlar ka ba za ka gina akan wancan tambayan da ake ba saboda an yi afafi sharaɗinsa ya kasance ba a kawo harfin afafi ba